الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar juma'a a yau goma ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 daga birnin makka zuwa madina wanda ya daidai da 26 ko da bakwai ne 27 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya domin ci gaba da gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan gari na daura GRA katsina state idan ba manta ba muna cikin tafsirin ayoyin suratun nisa wanda yau za mu tashi a kan daidai aya ta 88 da izinin allah na'am malami allah ya ce
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا na'am ubangiji allah maɗaukakin sarki ya ce famalakun fil munafiqina fi'ataini shin me yasa kuka kaso gida biyu ya ku muminai dangane da sha'anin munafikai wallahu arkasahum bima kasabu alhali allah maɗaukakin sarki ya mayar da su baya ya mayar da su kafircin su arkasahum bima kasabu aina kasahum wa raddahum ila kufrihim alhali Allah maɗaukakin sarki ya mayar da su baya ya mayar da su kafircinsu a turiduna an tahdu man adallallah shin yanzu kuna so ku dinga shiryar da wanda Allah ya ainihin wato batar da shi ne wa mai yudhilillah dukkanin wanda Allah maɗaukakin sarki ya batar da shi falan da lahu sabila ba za ka taɓa sama masa wata madaidaiciyar hanya ba ba za ka taɓa sama masa wata mafita ba in ji Allah maɗaukakin sarki ubangiji ya ce waddu lau takfuruna kama kafaru sun burace ina ma a ce kuma kun kafirta kama kafaru kamar yadda su suka kafirta fata kununa sawa'an sai ya zamo kun zamo ɗaya fala tattakhidhu minhum awliya Allah ya ce kada ku riƙe masoya daga cikinsu hatta yuhajiru fi sabilillah har sai sun yi hijira domin Allah maɗaukakin sarki har sai sun yi hijira domin Allah maɗaukakin sarki fa in tawallau idan ku suka bijire suka juya baya fa khuduhum Allah ya ce ku kama su wa qutuluhum ku yaƙe su ku kashe su haythu wajadtumuhum a duk inda kuka haɗu da su wala tattakhidhu minhum waliyyan wala nasira kuma kada ku riƙe masoyi ko kuma wani mataimaki daga cikin su in ji Allah maɗaukakin sarki waɗannan ayoyin a jiya mun fara tattaunawa dangane da su muka ce ba za mu fahimci su wane ne ake nufi ba akan me yasa musulmai ko wance muminai suka kaso kashe biyu dangane da waɗancan munafikan muka ce har sai mun koma zuwa sababin saukar aya sababun nuzul sababun nuzul yu'inu ala fahmil aya li'anna al-ilma bis-sabab yurithu al-ilma bil-musabbab ana ina fatan fahimta lalle yana buƙatar mu koma menene mu san sababin saukar wannan aya din malamai sun ambato ruwayoyi dangane da sababin saukar waɗannan ayoyi daga ciki mun kawo ta jiya muka ce wasu suna ganin annaha nazalat fi qaumin cewa wannan aya ta sauka akan wasu mutanen da qadimu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fa aqamu bil madinati sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama suka zauna a garin madina masha Allah tsawon lokacin da za su zauna sun maƙalu ya rasulallah sai daga baya suka ce ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam nuridu an nakhruja ila sahara muna so mu fita zuwa ga sahara muna so mu fita zuwa bayan gari don haka kai mana izini fa'adina lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu izini a kan su fita falamma kharaju lokacin da suka fita lam ya zalo na marhalatan marhala hatta lahiqu bil mushrikin ba su gushe suna haduwa suna ainihin wato suna tafiya a mataki mataki ba har sai da suka zo sun haɗu da ainihin wato mushrikai ba su tafi duf'atan wahidatan ba ma'ana lokaci guda a'a sun kasance mataki mataki wannan su tafi sai wannan su tafi sai wannan su tafi hatta lahiqu bil mushrikin har sai da suka hadu da waɗanda suke mushrikai ina fata mun fahimta dan haka fata kallamal mu'minuna fihim sai mu'minai suka yi magana a kansu dangane da wannan abu da suka aikata shin wannan abu da suka yi imani ne musulmai ne suka yi munafurci ko kuma a'a wannan sun yi ridda faƙala ba'duhum sai wani sashi daga cikin musulmai suka ce laukanu musulmina mitlina da a ce sun kasance musulmai irinmu laba ma'ana lalle da sun tsaya tare da mu wa sabaru kama sabarna da sun yi haƙuri kamar yadda mu ma muka yi haƙuri an gane da kyau waɗannan su suna ganin a ai tun da suka tafi wajen mushrikai lalle ba musulmai ba ne sun yi ridda sun bar musulunci ina fatan fahimta wani sashe kuma daga cikin musulmai muminai din suka ce a'a humul muslimun har yanzu wa'ancan din suna cikin musulmai walaysa lana an nunsibahum ila al-kufr ba mu da damar da zamu jingin nasu mu danganta su zuwa ga kafirci ila an yadhhara amruhum har sai lokacin da al'amarin su ya bayyana to sai wannan aya ta zo ta ce famalakun fil munafiqina fi atayn wallahu arkasahum bima kasabu shin me yasa ko mu'minai kuka kasu kashi biyu dangane da ainihin wato munafikai wallahu arkasahum bima kasabu alhali Allah madaukakin sarki ya mayar da su zuwa kafirci kaga anan ai babu wata tantama cewa su kafirai ne ko Allah ya tabbatar da cewa wannan abin da suka yi ridda ce kafirai ne kawai wannan shine sababin ta na farko a wannan ruwayar da ta zo wata kuma ruwayar ta nuna a wannan ayan nazalat fi qaumin azharul islam bi makka ta sauka ne akan wasu mutane da suka yi pretending din musulunci suka riya musulunci suka nuna musulunci kawai a zahiri a garin makka kuma sun kasance yu'inuna al-mushrikin suna taimakawa mushrikai alal muslimin akan musulmai fahtalafa al-muslimuna fihim wa tashajaru da haka musulmai suka yi saɓani a kansu suka yi mushajara ma'ana wasu na ganin musulmai ne wasu na ganin munafikai ne wasu na ganin sun yi ridda ina fatan fahimta wannan shine kaulin abdullahi dan abbasin da qatada ibn di'amat as-sadusi kauli na uku wasu suna ganin a'a wannan aya nazalat fil ladina takhallafu yawma uhudin an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta sauka akan waɗanda ba su je yaƙi ba a ranar yaƙin uhudu an gane da kyau kamar yadda alkur'ani ya hakaito mana suna faɗin cewa launa alamu ƙitanan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman ma'ana munafikai kenan suka zo suna cewa yau ai da mun san yaƙi ne lalle lattaba'nakum da mun bi ku Allah ce hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman sun fi kusa da kafirci a wannan yinin a wannan ranar sama da kusancin su da imani kaga menene kafirai ne ina fata mun fahimta to dan haka faktalafa ashabur rasul sallallahu alaihi wa sallam fihim sai sahabban annabi suka samu sabani akan waɗannan alladhina takhallafu yawma uhud an rasulillah basu je yaki ba faminhum daga cikin su akwai wasu waɗanda suke cewa su ɗin sun kafirta wasu kuma suna ganin a'a ba su kafirta ba sai wannan aya ta zo ta yi hukunci Allah ya nuna cewa su ɗin sun kafirta ina fata mun fahimta mu dinga bi daki daki da kuma ayar da za ta zo daga baya a nan ne za mu ga wani sababi ne ya fi ƙarfi zai fi dacewa da saukar wannan aya ɗin ina fata mun fahimta yakin uhudu dai an yi shi a shekara ta nawa a shekara ta uku bayan hijira idan mun ɗauki waɗancan kuma magana ce waɗanda kaga suratun nisa ita ma madaniya ce to mu je sannu a hankali daga ciki waɗannan ruwayoyin akwai ruwaya ta hudu wanda suna cewa nazalatil aya fi qaumin wannan aya ta sauka akan wasu mutanen da dallu suka bata wa akhadhu amwalal muslimin kuma suka dauki dukiyoyin musulmai wan talaqu biha ila al yamama kuma suka tafi zuwa yamama da aka faftalafa al muslimuna fihim sai musulmai suka yi sabani akan su cewa su din muminai ne ko musulmai ne ko kafirai ne ko munafikai ne sai wannan aya ta sauka fama lakum fil munafiqina fi ataini ina fata mun fahimta kai zance ma na biyar wasu suka ce humul uraniyun an san kasar al uraniyin ai ko al uraniyun wasu mutane ne da suka zo garin madina sai suka ga kamar garin ba za su ji daɗin zama a ciki ba suka nemi bari su koma bayan gari da suka koma suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su wanda zai dinga tallafa musu wajen abin da ya shafi ma'ana annabi da ya karrama su ya mutunta su ya tura musu wanda za su karantar da su addini amma mutanen nan suka zo suka karkashe waɗannan 'yan saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam don haka annabi ya ce aje aka zo da su aka ainihin wato musu hukunci wa haka wasu suka ce wannan aya tana magana akan ainihin wato a menene al'uraniyun musamman lokacin da suka kashe ainihin wato yasa wanda maula ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai akwai wani ƙaulin ma na shida wanda shine ƙauli na ainihin wato ibnu zaid yana ganin wannan aya ta sauka ne ma abin abin fi ahlil ifki ma'ana waɗanda suka zo suna ta ya maɗiɗi dangane da an san hadithul ifki aiko ma'ana ƙanzan kurege da jifan uwar mumine na na aisha radiyallahu ta'ala anha da munafikai suka zo suka yi to wannan aya yake cewa ta sauka ne akan waɗannan munafikai ɗin waɗanda suka dinga jifa da ya maɗeɗe da yawo da jita-jita dangane da sha'anin na na aisha radiyallahu ta'ala anha ina fatan fahimta to wai a cikin waɗannan zantuttuka wanne ne kuma ba wanne ba ne wanne ne zai fi kusa da abin da muke faɗi fama lakum fil munafiqina fi ataini wallahu abkasahum bima kasabu idan mun dauki wannan aya na karshe karshen nan akan cewa ta dauke tana magana akan al'uraniyuna ne tana magana akan hadithul ifki ne ina fatan fahimta to zai dan yi mana nesa da abin da ayar gaba da za su zo saboda Allah madaukakin sarki ya ce waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a fala tattakhidhu minhum awliya kada ku riƙe masoya daga cikin su hatta yi hajiru fi sabilillah har sai sun yi hijira wace hijira ake nufi hijirar da ake nufi a da hijira kafin aifatu makka ta kasance wajiba ne ga dukkan wanda yake da iko hijira daga makka zuwa madina to wannan ba za a karɓi hanzarinsu ba har sai sun hijira daga makka zuwa madina ina fatan fahimta to kaga idan muka ɗauki na uraniyun idan muka ɗauki na hadithul ifki kaga ai ba wai mutane ba ne daga makka suka zo suka yi wannan ina fatan fahimta yau wasu ma sun zo garin madina sai abin da ya faru ya faru to wannan zai ɗanyi nesa sai dai ya shiga min babin cewa al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sababi ina fatan fahimta to wanda dai zai fi kama shine wancan na ɗaya da na biyu da na ukun can za su fi dacewa da cewa ayar akan hakan ta sauka kuma ba wani abu bane sabo aya ɗaya ka ji an ce sababin saukanta kaza sababin saukanta kaza sai ya zamo abinda ake nufi sababin saukan zai shiga wannan zai shiga wancan zai shiga wancan ina fata mun fahimta to ubangiji Allah ya ce fama lakum fil munafiqina fi ataini wallahu arkasahum bima kasabu me yasa dan me me yasa kuka kaso kashe biyu ku muminai dangane da sha'anin munafikai wallahu arkasahum bima kasabu alhali Allah madaukakin sarki shine ya ainihin wato mayar da su zuwa kafirci lafazin fi'ataini menene ne irabun sa wasu malaman suka ce nusiba alal hal an yi masa nasaba ne fi'ataini mansub bil ya ne aiko dan da ana nufin marfu ne da sai a ce fi'atani amma fi'ataini saboda menene saboda musanna ne dama to shikenan ba sai mun shiga ba dai to dan haka dai nusiba alal hali kamar ka ce ne malaka qa'iman ai malaka fi halil qiyami an gane da kyau wannan shine fadin bijimin shehin malami bango dutse a harkar lugha wanda shine imamu sibawai nan abin da yace fi ataini ai nusiba alal hali kamar mutum ne yazo yace na ga malam a tsaye malaka qa'iman ai malaka fi halil qiyami ya kake a yanayi na tsaye ina fatan fahimta to fa malakum fil munafiqina fi'ataini me ya same ku kuka kasu kashe biyu dangane da halin munafikai an gane da kyau ko kuma wasu malaman suna ganin a'a nusiba ala khabari kana fi'ataini din nan mansubun ne akan khabaru kana ne kamar abin da yake nufi takadirin sa shine ai malakum sabartum fil munafiqina fi'ataini ina fata mun fahimta afwan malakum sirtum sirtum daga sara ne aiko yawa shi kuma yana daga cikin akhawatu kana malakum sirtum fil munafiqina fi'ataini sai ya zamo nusiba ala khabari ainihin wato abin nan sara abin nan kenan a khabaru kana ina fata mun fahimta kuma wannan istifham ne ala sabilil inkar istifhami ne ana inkari ba wai tambaya ake dan neman sani ba a'a tambaya ake amma ana inkarin wannan sabani dan me shin me yasa kuke kuka kasu kashe biyu dangane da munafikai alhali Allah ya mayar da su zuwa kafirci su wallahu arkasahum bima kasabu ina fata mun fahimta Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala yana ganin cewa innama asammahum munafiqin an ce musu munafikai ne wa in azharul kufra ko da sun bayyanar da kafirci li annahum um, wusifu bi sifatin lati kanu alaiha min qabl saboda an siffanta su ne da siffan da suke da ita a da wani zai ce a'a tunda munafikai ne amma me isa kai tsaye aka ce kafirai ne dama munafikai ana zuwa a ce da wane da wane kafiri ne da dai annabi bai haka ba ya ce ne amma ya gaya wa ɗaiɗaikun sahabbansa kamar huzaifa ina fatan fahimta amma suratul tauba abinda ta zo tana yi sai dai a ce wa minhum wa minhum wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi la nasaddaqanna wa la nakunanna min as-salihin ay wa min al-munafiqin wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiqun sai wa minhum man yalmizuka fi sadaqat wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni wa minhum من يلبزك في الصدقات ومنهم من يقول ذلي ولا غاسنن دي ومنهم ومنهم كو يوا ma'ana ba a fito an ce da wane da wane munafikai bane amma yadda ta zo tana kokarin fallasa waɗannan halin munafikai sai da suka ji kamar cewa za a fara kiran suna da wane da wane munafikai ne to abin tambayar anan shine Allah madaukakin sarki ya ce fa malakum fil munafiqina fi'ataini don me yasa kuka kasu kashe biyu dangane da munafikai alhali Allah ya mayar da su zuwa ga kafircinsu kenan a nan gurin an ce musu munafiquna ne du da kafirai ne saboda abin da suka siffanta da shi a farko farkon munafikai ne sannan suka yi abin da zai ƙara tabbatar da su akan menene akan kafirci kenan munafiki idan ya zo ya bayyanar da munafircinsa a bayyane sai mu ɗora masa hukuncin mai hukuncin ridda ina fata mun fahimta amma idan bata bayyana ba yana munafuncinsa a ɓoye to wannan baka da damar da zaka ka zo ka ɗora masa menene abin da yake hukunci na ridda ina fata mun fahimta matukar bata gaima bayyana dalilai baro-baro sun nuna cewa ga dalilan riddan da ya ba ina fata mun fahimta to a nan gurin dalilan riddan ne suka bayyana shi yasa Allah ya ce wallahu kaga wallahu alhali arkasahum bima kasabu Allah ya mayar da su izuwa menene kafircinsu bi ma kasabu saboda abin da suka aikata ya cancancanci a ce musu kafirai ne ina fatan fahimta wallahu arkasan bi ma kasabu haka wasu malaman suka faɗa kamar irin su imamul hasan al-basri lafazin arraksu muka ce da arraksu da annaksu dukkanin ma'ana ɗaya ne arraksu yana nufin raddu shay'i min akhirihi ila awwalihi ana cewa arraksu wannaksu walmarkusu walmankusu bi ma'ana wahidin amma yadda abu zuwa farkonsa Allah maɗaukakin sarki ai kaga a nan a ƙarshe su ba suna nufin sun bayyanar da musulunci ba sai Allah ya mayar da su farkonsu farkonsu shine menene shine kafirci aiko wallahu arkasahum aina kasahum wa raddahum ila kufrihim Allah ya mayar da su zuwa kafircinsu ina fatan fahimta wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla Allah to anan gurin abinda ayat take nufi Allah madaukakin sarki ya mayar da karshen su zuwa farkon su farkon su shine kafirci karshen su kuma anan suna nuna cewa su mu'minai ne amma da suka yi abinda zai nuna musu sun yi ridda sun bar musulunci to sai hukunce-hukuncen ridda na kafirai ya hau kansu ina fata mun fahimta na abin da ya shafi asarar kaskanci da abin da ya shafi kisa idan ba su tuba ba da abin da ya shafi kaza da kaza to wannan da suna nan akan munafincinsu ba su yi riddan da za a kama su da cewa sun yi ridda ba to kaga da hakan bata bayu ba ina fata mun fahimta duk a sabu a asbabun nuzul da muka ambato a sama duk abin da suka yi ya cancantar musu da menene da yin ridda a tabbatar musu da cewa wallahu arkasam bima kasabu ina fata mun fahimta shi yasa wani yake cewa wani mawaki yake cewa fa arkasu fi hamimin nari innahum kanu usatan wa qalu al-ifka waz-zura duk dalili ne da yake nuna maka akan cewa arraksu yani raddu shay'i min akhirihi ila awwalihi ina fatan fahimta a daidai nan gurin da Allah madaukakin sarki yace fa malakum fil munafiqina fi ataini wallahu arkasahum bima kasabu sai Allah yace aturiduna an tahdu man adalla Allah shin kuna so ku shiryar da wanda Allah ya batar da shi ne waye isa dukkanin wanda Allah madaukakin sarki ya batar da shi shine cikakken batacce wa mai yudilillah dukkanin wanda Allah ya batar da shi falan da lahu sabila ba za ka iya sama masa wata mafita ba ba za ka iya sama mata masa wata hanya ta shirya ba wane mutum ubangiji a ayar gaba ya ce waddu law takfuruna sun buraci law takfuruna ina ma a ce kuma ku kafirta kama kafaru kamar yadda su ma suka kafirta fatakununa sawa'a ta yadda za ku zamo ɗaya su kafirai ku kafirai an gane da kyau haka suke so kamar yadda ya ce waddulau tudihinu fayudihinuna ma'ana ina ma a yi mudahana ka sassauta su ma su sassauta abinda suke tunani kenan wato idan ka sassauta su ma za su to addinin ba haka yake ba in za ka yi shi ka yi shi idan ba za ka yi ba babu wata mudahana babu wani burin ka kayatar da kafiri ko ka birge shi ko makamancin haka ba zai taba son ka ba ballantana yahudu ko nasara walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd Allah ya nuna sashen su majibinta sashe ne masoya sashe ne la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya wa may من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أولئك كتب في قلوب في, في قلوب أو عشيرتهم نعم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري إزوا دي كرشي معنى آية التي نونا مكان الولاء والبراء تنان الله مدعوك كن سركي يتي أينهم واتو ودو لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء الله يتي فلا تتخذوا منهم أولياء كد كوريكي أينهم واتو مسوي دقا تشكنسو حتى يهاجروا في سبيل الله har sai sun yi hijira saboda ɗaukaka kalmar Allah maɗaukakin sarki har sai sun yi hijira don Allah hatta yi hajiru fi sabilillah fa illam hatta yi hajiru fi sabilillah to idan ba su yi wannan hijira ɗin ba fa idan ba su yi hijira ɗin nan ba za ku ƙaunace su za ku burace su a a an sa muku gaya a nan Allah maɗaukakin sarki ya ce fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah abubakar arrazi yake cewa takadirin wannan ayar hatta yuslimu wa yuhajiru abinda ake nufi ba wai su hijira kadai ba sai sun musulunta kuma sun yi kaura sun yi hijira saboda li annal hijrata fi sabilillah saboda yin hijira dan Allah la takunu illa ba'da islam saboda ai hijira dan Allah ba ta yiwuwa ba tare da musulunci ba sai an yi musulunci tukun an gane da kyau yace faqad dallatil ayatu ala ijabil hijrati ba'da islam wannan aya ta nuna wajibcin yin hijira an gane ba'dal islami bayan musulunci musamman a farko-farkon musulunci tun daga lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa gabanin ai fatu makka saboda a lokacin fatu makka ne aka ce la hijrata la hijrata ba'dal fath to a lokacin nan kuma hukuncin wajibcin yin hijira daga makka zuwa madina ya sauka sai dai jihadi da niyya kuma sai dai kaura da yadda zamu ji da izinin Allah an gane da kyau to ubangiji Allah madaukakin sarki yace fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah um, Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala yana ganin cewa hijira nau'i uku ce an gane hijira aiko wato ƙaura an gane ƙaura yawa ma'ana mutum ya hijira daga guri zuwa guri to nau'i uku ce akwai hijirar da hijiratul mu'mini na fi awalin islam hijiran muminai a farkon musulunci to kaga wannan hijirar ita ake idan aka yi abin da itlaƙin hijira to wannan galibi a abin nan karin fari wannan hijirar ake komawa ma'ana hijirar da annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi daga garin ainihin wato makka kamar yadda Allah yake cewa lil fuqara al muhajirin al muhajirin ana nufin wanda suke wannan hijira din da inda yake cewa wa man yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulih da makamantan ire-iren waɗannan ayoyi da suke bayani akan wannan hijira din akwai kuma hijira ta biyu wanda yake hijratul mu'minin ma'ana hijiran mu'minai bagawi yace wa hiyal khuruj fi sabilillah shine fita dan Allah madaukakin sarki ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sabiri na muhtasibin bisa a halin suna haƙuri a hali na tsammanin lada daga Allah maɗaukakin sarki kamar yadda aka ambata a nan gurin ma'ana su ma su yi hijira hatta yi hajiru fi sabilillah har sai sun yi hijira dan Allah maɗaukakin sarki sannan kuma akwai nau'in hijira na uku hijiratu sa'iril mu'mini ma'ana hijirar sauran mu'mine da za su ma na Allahu anhu ma'ana su ƙauracewa abin da Allah ya hane su an gane da kyau shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake faɗi almuhajiru man hajara ma Allahu anhu mai ƙaura mai yin hijira shine wanda ya ƙauracewa abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi hani a kansa ina fata mun fahimta imamun razi yake cewa ita hijira a wani lokaci tana kasancewa alintiqalu min daril kufri ma'ana mutum ya bar gari na kafirai ila daril iman zuwa gari na imani wani lokacin kuma takan kasance bilintiqal an a'malil kufari ila a'malil muslimin mutum ya kaura ya bar ayyuka na kafirai zuwa ayyuka na musulmai an gane da kyau kamar yadda muka kawo almuhajiru man hajara mana Allahu anhu ina fata mun fahimta in dai kana magana irin hijirar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi daga makka zuwa madina wannan an yi ta an gama an gane da kyau an yi ta an kare an gama amma kuma akwai hijiran da za ka ƙauracewa zunubi da sabo zuwa ga bautar allah da neman da'a ta allah subhanahu wata'ala zai shiga ma'anar yin hijira don allah inda ake sabo na allah maɗaukakin sarki ka bar wannan gari ka koma inda kake tsammanin za ka samu damar inda za ka yi addininka lafiya kalau ina fata mun fahimta amma ba daidai ba ne ka ce ka bar garin da ana barinka kana da damar da za ka yi addini watakila saba'in cikin ɗari ka koma wani gurin da kuma za ka yi addini talatin cikin ɗari to wannan mai aka kenan wannan ba hijira ba ce ina fata mun fahimta ma'ana inda za ka samu matsi za ka samu takura to ka ƙaurace wannan addininka ashirin cikin ɗari kake talatin cikin ɗari a ina tsammanin idan na koma can zan samu hamsin ko casa'in ko ɗari ko wani abu makamancin haka abinda dai zan samu a can ya fi inda nake ina fatan fahimta amma in babu wannan ta haƙoƙin abin da ake tunani to babu magana hijira kenan mutum ne zai bar inda yake yana samun addini yana samun ya sallah ba a hana shi ba ba a musguna kaza da kaza wai zai hijira ya koma america saboda akwai yanci akwai kaza akwai kaza ina fata mun fahimta to ka gane ma'aunin ma'aunin shine inda zaka je ya zamo yafi inda ka bari damar yin addini amma ka je inda zaka je a bika da harbi da kisa da musguna da mangara da kaza da kaza ina samun sarari duk yadda kake ganin Najeriya ta lalace naka naka ne wani garin in ka fita wallahi sai kana gudu da passport sai kana gudu da iqama ko ku ce iqama a Saudiya ko ka je lokacin da ɗalibai ko 'yan kasuwa suke cikin firgice a wasu garuruwan larabawa musamman inda na fi ido a garin misra kai ka ce ba ɗan adam ake treating ba malam ka ga mutum ya kulla kansa a gida ba ya so ya fito saboda daga nan sai mu jamma watakila daga nan a rahalo mutum watakila a laƙana maka wani sharri na daban ni da nake to bari daina shiru ɗin nan ina fata mun fahimta wallahi abu mala akwai ƙasƙanci idan mutum yana da damar da zai karatu yake to wannan yana da hanzari yana da uzuri amma kaga mutum ba karatu ba ba kasuwanci ba ba komai ba ya dinga gudu da waɗannan shurɗa kenan ina dalili kana da ƙasarka kana da dali- a garinka kana da inda za a ɗauke ka da daraja me za ka samu abin da Allah bai baka ba ka zo ka ga inda 'yan uwanka suke wallahi malam sai ka zo har mafarki abin yana kanka kana tso ni na san lokacin da jarabawa za mu je amma kana ɗarɗar kada haɗu- kada ka haɗu da irin wannan shurɗan da za su kama jar an san fa kai wafidi ne wani lokacin sai su a ƙirƙiri jinkirta buga maka iƙaman wataƙila don a rage ku wataƙila kaza da kaza ka cancanta a yi maka amma ba za a yi maka ba sai a ɗora ku a tsabur a dogon layi ta yadda kafin layi ya zo kanka Allah mun gode maka Allah ka ba mu yanci na gari to amma idan ɗalibta kake neman karatu kake ba komai kai haƙuri lokaci ne amma ba karatu ba ba kasuwanci ba haka kawai wai kai saboda can yafi nan to ina daɗi a lokacin da baka da yanci ina daɗi a garin da ba za ka samu kwanciyar hankali ba dan uwa garinka garinka ne duk talauci duk abin da kake gani ga mu nan ana ganin mu ulul a cikin garin haka muke kuma ina fata mun fahimta kuma da izinin Allah Allah zai gyara mana kasar tamu ma in wani abu kake ba laifi ka bi hanyar da ta dace ta ka zauna lafiya amma ka bi hanyar da ta dace ka cika condition din amma ba za a baka ba ina dalili Allah ya gadar da mu don haka dai wannan yana daga cikin abin da malamai suka yi magana dangane da hijira inda za ka bari ya zamo inda za ka je kana da damar da za ka samu cikakken addini inda za ka je ka gabatar ubangiji ya ce fa in tawallau idan suka juya baya fa khuduhum ma'ana ba su yi imani ba ba su yi hijira ba kuma sun yi wannan riddan fa khuduhum Allah ya ce ku kama su wa qutuluhum ku kakkashe su ku kashe su ku yaƙe su haithu wajadtumuhum a duk ai haithu thaqiftumuhum a duk inda kuka haɗu da su wala tattakhidhu minhum waliyan kuma kada ku riki wani masoyi wani majibincin lamari a cikin su wani masoyi wala nasiran ko kuma mataimaki kada ku rika daga cikin su saboda sun zamo arna makiya Allah sun zamo kafirai sun yi ridda sun bar addini kuma suna so su yaƙe ku to wannan shine hukuncin su in ji Allah madaukakin sarki amma akwai wanda ba za a yi musu haka ba banda wadawa malam إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم mm.
أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا Mm.
ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم Mm.
فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم Mm.
وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا fata Allah alaik aramma ubangiji Allah madaukakin sarki yace illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun waɗanda ba za ku yaƙe su ba sai dai waɗanda Allah yace banda waɗanda suke fakewa a wajen waɗansu mutane da kuke da yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninku da su shine illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun sai dai banda waɗanda suke ainihin wato fakewa a wajen waɗansu mutanen da kuke da yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninku da su auja'ukum wasu suka ce au anan bi ma'ana waja'ukum ma'ana ko waɗanda suka zo gurinku hasirat suduruhum ko hasirat suduruhum akwai wannan kira'ar ma'ana zukatansu sun kuntata game da an yaqtu an yaqa an yuqatilukum game da yaƙarku au yuqatilu qaumahum ko kuma yaƙar mutanensu walau sha Allah da ubangiji Allah ya so lasallaqahum alaikum da ya ba su iko a kanku da ya ɗora su a kanku ya sallada su a kanku falaqatalukum kuma tabbas da sun yaƙe ku fa in i'tazalukum amma idan suka rabu da ku basu yaƙe ku ba falam yuqatilukum basu yaƙe ku ba wa alqaw ilaykumus salama suka ba ku tayin sulhu suka ba ku goran sulhu na zaman lafiya fama ja'ala Allahu lakum alaihim sabila to babu wata dama da Allah ya ba ku ta ku je ku yaƙe su za mu ji su ta jiduna akhari a daidai wannan idan kuna tafiya sau da kafa a bayanin da muka ɗauko mun karanto waɗansu mutane da Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa famalakun fil munafiqina fi ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla Allah wa man yudlil Allah falan tajida lahu sabila waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a Allah ya ce fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhuduhum ha فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا وإن بذاكو كما سكيا كيسو با دقتكي إلا الذين يسيلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق سيدي بند وأن دسكي بكيوا أوجن وأن سمتانا دسو وأن تمتانا كنا ديرجيجين يزمن لا فيا دسو أتكاننكو إنا فتاهم فينتا تو أنا غورم وأن استثناء yarji'u ila al-qatl am yarji'u ila al-qatl wal muwala shin yana komawa zuwa ga kisan ko yana komawa zuwa ga kisan da kuma muwalatin ma'ana nuna soyayya ka kula da kyau in ka ce sai dai banda waɗanda suke komawa su fake wajen waɗanda kuke da yarjejeniyar zaman lafiya to me ake nufi kenan su banda su banda su za ku kashe banda su za ku nuna wa ƙiyayya kenan ba za ku kashe su ba kuma za ku nuna musu soyayya me ake nufi a'a al-istithna yarji'u ila al-qatl la ila al-muwalati ina fata mun fahimta istithna'in yana komawa zuwa kisan ne ba za ku kashe su ba amma har yanzu nuna musu bara yana nan daram saboda babu muwalati tsakaninka da wanda yake arni kafiri ina fata mun fahimta illa qaula ibrahima لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير أعمي فركم آية ني قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك إزوا كرشي ما أنا الولاء والبراء كي كاتي يباب وأن آية عن شافيتا أما الله يتنانا درم الولاء بابا الولاء با الولاء لإخوانك المؤمنين والبراء قوات أن دسكي كافر ما أنا نونا موالاتي كونا دا سويا دا جن وانا برين جكين idan wani abu ya same shi kanka ya samu idan an taba shi an taba ka idan a kudus ne za ka ji an tsikara maka allurar caji kamar ka tashi ka je don me aka yi wannan shine musulunci ya zamo musulmi da musulmi mumini da mumini kal jasadil wahid idan shi ta kamin hu'udun ta da'a sa'irul jasad bis sahari wal humma idan an taba wata gaba ka ji gaba daya gangar jikin ta dau bari ta yadda hana ka bacci zazzabi da damu ga baki daya farce kadai aka cire amma ka ji gaba daya zazzabi ya abin da ya gama jikinka gaba daya haka ake so mu kasance kada ka ce wannan dan kudu ne wannan dan arewa ne wannan dan waye wannan dan indiya musulmi ne kullukum min adam wa adam min turab dukkanin daga adamu ne adamu kuma daga turbaya ne kuma babu bambanci tsakanin baki da fari tsakanin balarabe da bahaushe tsakanin waye da waye tsakanin bahaushe da wanda yake balarabe ko wanda yake babawa wanda yake bawa in dai musulmi ne to musulmi ne ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila litta'arafu inna akramakum indallahi atqakum ina fata mun fahimta babban abin da ake nunawa wane yake da takawa wane ne fi tsoron Allah madaukakin sarki yau duk dangantakar da take tsakaninka da mahaifinka matukar ya zama kafiri ne kai musulmi ne wancan kuma baturan da ke can kasar yamma musulmi ne wallahi muwalati za ka yi wancan mai jan kunnen musulmi akan wannan da ya haifo ka tsatso tsaya ina fata mun fahimta kuma dole ka nuna masa kiyayyar da musulunci ya ce ka nuna masa kiyayya amma ku gane lokacin da muke magana akan kiyayya ba muna nufin ka ɗau takobi ka je ka sare shi ba ka je ka ɗau bom ka ɗana ka je ka ɗau a'a ba haka ake nufi ba Allah ya mana bayani daki daki akwai waɗanda ake zaman lafiya da su ba ka da damar ana zaman lafiya ka zo ka ce za ka takale su da fada za ka yi musu kaza za ka yi musu kaza la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tawallahum wa tuqsitu ilaihim inna allaha yuhibbul muqsitin innama yanhakumullahu anil ladina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallahum dukkanin wanda ya jibince su wannan azzalimi ne bayanin kenan wanda bai musgune ka ba Allah ya ce la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum ha wa lam yudahiru la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din sai ya ce menene ban ji ba wa lam yukhrijukum min diyarikum wanda bai yake ku bai fitar da ku daga gidajen ku ba walam yukhrijukum min diyarikum an tawallawhum babu laifi an tabarruhum afwan ahsan ba tawallawhum ba an tabarruhum ku kyautata musu su din ma ba wai an tawallawhum ba ba wai ka so su ba duk zaman lafiyanka da John da Kerry da Cinyere da wacece lafiya lafiya an gane amma akwai wallahi red line wanda ba a crossing ɗinsa ba a ƙetar wannan ka ji cewa kana son wannan ai makoci ne mai mutunci mai karama mai jin kai mai tausayi mai kaza mai kaza mai kaza madalla da wannan kuma muna maraba da shi kuma za mu zauna lafiya da shi amma haramun ne ka ji kana son sa yadda kake son dan uwanka mumini ina fata mun fahimta dole ka san wannan jallaye kuma ya san ka akan haka musulmai suna da izza da buwaya kuma wannan ba tashin hankali bane shine asalin amma kuma wannan baya nufin kamar yadda muka faɗa ka je ka yaƙe su ko makamancin haka don haka ya ce Allah baya hana ku an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim kai Allah ya nuna cewa ku kyautata musu ku yi musu adalci Allah yana son masu adalci inna ma yanhakumullahu anil ladina qataluukum fid din kadai wanda ake hana ku hakan sune waɗanda suka yaƙe ku a cikin addini qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum kuma suka fitar da ku daga gidaddajinku wa zaharu ala ikhrajikum haka ne walam yukhrijukum waccan ta sama wannan kuma wa zaharu kai komanda ya ne inna ma yanhakumullahu anil ladina qataluukum fid din aha wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum haka aya take aiko ma'ana innama yanhakumullahu anil ladina qataluukum fid din abinda Allah yake hana ku shine waɗanda suka yaƙe ku a cikin addini wa akhrajukum min diyarikum suka fitar da ku daga gidajenku wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawum to waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya hana a yi musu muwalati ka ji kana ƙauna su kana san su kamar yadda kake son ɗan uwanka mumini ina fata mun fahimta to don haka abinda muke so mu nuna anan shine shi wannan istitna in illal ladina din nan yana koma zuwa ba za ku kashe su bane amma kuma wannan bara yana nan tana nan tana cin gashin kanta bata zama mansuha ba ba zai zamo a ce ai al-istitna yarji'u ila al-qatl wal muwalati a yarji'u ila al-qatl lal muwalati ina fatan fahimta to idan mun gane wannan to wai su wane ne waɗanda ake komawa a fake a gurinsu tunda Allah ya ce sai dai banda waɗanda kuke waɗanda suke komawa su fake a wajen waɗanda kuke da yarjejeniyar zaman lafiya da su to wannan idan sun je sun fake ku kyale su ba za ku kashe su ba amma dai ƙiyayyar tana nan ta tsakanin musulmi da kafiri ina fata mun fahimta to a daidai nan gurin wasu malaman suka ce waɗanda musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam suke da alaka ƙawanceceniya da kyakkyawar diplomasiya a wannan lokacin humul aslamiyuna ma'ana su ne al-aslamiyuna haka wasu malaman suka faɗa abin da ya faru shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai tafi ainihin wato a garin makka ai kaga wada'a hilal ibn umar anas uwaimir afwan anas sallallahu alaihi wasallam yayi abu wannan wada'a da hilal ibn uwaimir akan menene akan cewa wato kada ya saba masa kuma kada a taimaki wani ya je ya nemi taimakonsa a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi wannan agreement din da hilal ibn uwaimir da annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimta don haka sai ya zamo an bawa hilal ibn uwaimir wannan lasisin wannan yarjejeniyar dukkanin wanda ya zo ya same shi ya shiga rigarsa ta wannan jiwar ɗin ma'ana duk wanda ya je misali idan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya cancanta a kashe shi sai ya je ya sitirtu da sitirar waɗancan al'aslamiyuna ɗin an gane da kyau to shi ma ya sitirtu ya fake ya samu mafaka a cikin waɗancan yana da haƙul jiwar ina fata mun fahimta du da ni da shi ba mu da wannan yarjejeniyar zaman lafiya amma ya je ya fake a wajen wasu waɗanda muke da yarjejeniyar zaman lafiya da su kamar al'aslamiyuna ina fata mun fahimta wasu suka ce waɗanda ake da zaman lafiya da su a wancan lokacin da yarjejeniya su ne al'aslamiyun wasu kuma malaman kamar imamu tahak da abdullahi ɗan abbasin suka ce waɗannan su ne banu bakar ibnu zaid ibnu mana su ake nufi ba al'aslamiyuna ba ina fata mun fahimta wanda sun kasance akwai as-sulhu da al-hudna a tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam muqatil ibnu hayyan yace waɗanda suke akwai yarjejeniya ta zaman lafiya tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam hum khuza'a sune khuza'a da suke garin makka ina fata mun fahimta ashahidi abinda ake nufi shi qur'ani bai ambaci ɗaya ba kawai ya ce sai dai waɗanda suka je suka fake zuwa ga waɗanda kuke da alkawari ko yarjejeniyar zaman lafiya ko suwa ne ne in dai sun je sun fake to lafiya la ku kyale su ina fata mun fahimta kuma har a yau yana so ya nuna maka ke daula ko kuma ita daula ta musulunci jiya take kuma yau take kuma gobe ita ce har zuwa lokacin da Allah zai naɗa ƙasa ‘yan uwa mu sani shi musulmi a musulunci yana kallon wanda ba musulmi ba zuwa gida uku ko hudu akwai wanda yake alharbe ma'ana maƙiyi ne a kodayaushe hali na yaƙi ake akwai kuma wanda yake almu'ahad ko almu'ahid an yi alkawari na zaman lafiya akwai azimmi shi ma dai kafirin amana wanda aka yi alkawari na zaman lafiya an gane da kyau akwai na hudu almusta'min ko almusta'man wanda ya nemi kamar a yau ka ce visa tashira ya shigo kasar musulmi arne ne amma ya samu lamunin lamun cewa ya shigo kasar musulmi to wannan baya halatta dukkanin waɗannan ka je ka ce za ka ɗau makami ko ka sa musu bom ko ka kashe su ko makamancin haka wa in ahadun min al-mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'manahu dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun haka Allah ya faɗa ga wanda yake al-musta'man ko al-musta'min ina fata mun fahimta amma alharbi na hudun wanda yake hali na yaki to in ya ganka kai ma ai so yake ga bayanka dan me ni ko ba zan zo na ga bayansa ba musulunci bai zamo hannunsa a naɗe wai kullum aminci aminci babu abin da ya kai musulunci san lafiya da zaman lafiya amma kuma idan ka taɓo shi idan ka musgune shi za ka same shi wani babban dutse ne gabanka wajen kafewa da nuna isa da izza musulunci ya wala yu'la alai a koda yaushe a sama yake babu abin da ke sama da musulunci ina ma dai mun san hakan lalle da mun kasance mun ɗaukaka ɗaukaka musulunci Allah ka nuna mana wannan lokaci ɗin dan haka ƴan uwa faɗin Allah illal ladina yasluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun yanzu ai mun fahimci aya ai ko Allah ya ce waɗanda ba za ku kashe su ba sai dai waɗanda suka je suka fake da waɗansu a wajen waɗanda kuke da yarjejeniyar zaman lafiya a tsakaninku da su ɗaya kenan au ja'ukum lafazin au wasu malaman sun ce au bi ma'ana wawun mun sha ta kawo shahid irin wannan akwai au takan zo bi ma'ana wawun thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashad ay wa ashad qaswa ha? wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun ma'ana bal wa yaziduna ha? نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى موسى ربه على قدري معنى نال الخلافة أو كانت أي وكانت له قدرا وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها أي وعليها فجورها إنا فتان فهمتا أقول آية كيكي سوكا كادا زكو أو كصيب من السماء فتح الله عليك بارك الله فيك أي وكصيب من السماء إنا فتح فهمتا to wasu malaman suka ce au din nan irin ta ce anan ma'ana wawul atafi ce ma'ana waja'ukum kuma suka zo muku hasirat suduruhum zukatansu a kuntace zukatansu cikin kunci game da an yuqatilukum yaqarku au yuqatilu qaumahum ko game da yaƙar mutanensu da suke yi ma'ana idan sun nuna da dama ɓaro-ɓaro to su ma waɗannan za ku karɓi wannan tayin lumanan da suka zo muku ina fatan fahimta in an ba ku tayin lumana an ba ku tayin sulhu wa in janahu lissal wa in janahu lissalmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah idan sun koma wa sulhu to ku karɓi wannan sulhun duk wanda ka ji ya ce ai sulhu ya ji wuta ne kuma ka gane ba a sulhu duk wanda ya ce ai sulhu shi yake a ƙasa wanda ya ji wuta ya ce ai sulhu shi yake a ƙasa kuma zan sa maka sharaɗi ne a yadda na so amma idan na ce mai sulhu alhalin ina jin wuta to ai kai za ka sa min sharaɗi ina fata mun fahimta ai sulhu lokacin da 'yan ta'adda suke jin wuta da raɗaɗe sai ya fi ƙwari ƙwarai da gaske walau sha Allahu la sallatahum alaikum falaqatalukum ubangiji Allah madaukakin sarki yace walau sha Allahu la sallatahum alaikum da Allah ya so la sallatahum alaikum da ya ɗora ku a kansu me ake nufi ma'ana da Allah maɗaukakin sarki ya so da ya ga dama lasallatahum alaikum da ya ɗora su a kanku falakatalukum kuma tabbas da sun yaƙe ku ma'ana idan da ya so in ba ku karɓi wannan sulma ku ce ku a a a a to in Allah fa ya so zai iya ɗora su a kanku kuma tabbas da sun yaƙe ku amma fa ini i'tazalukum idan suka rabu da ku ba su yaƙe ku ba falam yuqatilukum ba su yaƙe ku ba wa alqaw ilaykumus salama suka ba ku goran sulhu suka ba ku tayyin sulhu Allah madaukakin sarki yace fa ma ja'alallahu lakum alaihim sabila to ba ku da wata mafita ba ku da wani saurin hanzari kuma da za ku ainihin wato ma'ana ba ku da wata dama da za ku yaƙe su matukar sun ce ai sulhu din to ku koma ga wannan sulhun ina fata mun fahimta ubangiji ya ce satajiduna akharin aramma ka karanta a ƙara maimaita mana aramma ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم Mm.
كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها Mm.
فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا abinda na manta ban faɗi ba a can gurin auja'ukum hasirat suduruhum wasu suna ganin waɗannan waɗanda suka zo zukatansu a kuntace wasu suna ganin su ne banu mudlaj an gane da kyau wanda sun kasance ahadu quraishan sun yi wa quraishawa alƙawarin Allah yuqatilul muslimin cewa ba za su je su yaƙi musulmi ba wa ahadu quraishan kuma suka yi wa al- a quraishawa alƙawarin Allah yuqatiluhum ba za su yaƙi ƙuraishawa ba ina fata mun fahimta ma'ana sun yi alƙawarin ba za su yaƙi musulmi ba kuma sun yi alƙawarin ba za su yaƙi suwa ƙuraishawa ba shine auja'ukum ai waja'ukum da waɗanda suka zo muku zukatansu suna a ƙuntace an yuqatilukum ga dangane da yaƙar ku su sun ce ba za su yaƙe ku ba au yuqatilu qaumahum kuma ba za su yaƙi mutane abin nan mutanen su ba banu mudlaj mudlaj suna da alaka da quraishawa ina fata mun fahimta to haka wasu malaman tafsirin suka ce su ne waɗannan ake nufi to mu dawo nan gurin ubangiji yace satajiduna akharin kuma da sannu za ku samu wasu mutane na daban yuriduna an ya'malukum suna nufin suna su nemi ainihin wato amincewarku wa ya'manu qaumahum kuma suna neman amincewar mutanensu kullama ruddu ila alfitnati a duk lokacin da ai du'u ila shirki alfitnatu na ashirk wal kufur a duk lokacin da aka kira su zuwa ga shirka ga zuwa ga kafirci urkisu fiha ai zaka same su raja'u wa adu ila shirki sun koma ga zuwa wannan shirka din urkisu wallahu arkasahum ai irin ta ce ko ma'ana za su koma ga zuwa wannan shirka din ubangiji Allah ya ce fa in lam ya'tazilukum to idan har basu daina yakar ku ba wa yulku ilaikum salama idan har basu ba ku goron sulhu ba basu ba ku tayin sulhu ba wa yakuffu aydiyahum basu kame hannuwansu daga yakar ku ba fakudhuhum to ku kama su wa qutuluhum ku yaƙe su haythu thaqiftumum a duk inda kuka same su wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina kuma waɗannan su ne wanda muka sa muku hujja baro-baro mabayyaniya akan ku je ku yaƙe su irin ayar caji kenan wannan ayar wasu irin ta sahabbai suke so yadda za ka ji kabbara yakin ya zo wa ula'ikum ja'alna lakum alaihim sultanan waɗannan su ne waɗanda Allah ya ce ya ba ku hujja mabayyaniya ta kuje ku yaƙe su aljanna ɓaro-ɓaro kenan malam ya ce lokaci ya yi amma na so a ce suwane ne musan waɗannan mutanen da za su so sannan suwane ne za su so ya amincewarku da kuma amincewar kafirai akwai ɗauraya gobe sannan kuma mu tashi dangane da ayar wa makana li mu'minin an ya qatula mu'minan illa khata'an da izinin Allah abinda muka faɗi na daidai ubangiji Allah ya damu cikin ladan na kuskure ko tuntuban harshe ubangiji Allah ya gafarta mana ya Allah muna tawassuli da wannan ibada Allah ka kama lafiya da zaman lafiya a wannan yanki namu Allah ka kawo mana ɗauki ya Allah Allah ba mu da dabara ba mu da iyawa sai taka ya Allah Allah ka amintar da mu a wannan ƙasa tamu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka allahumma wa natubu